على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin muna cikin babu tahrimul giba babu da yake mana bayanin haramcin giba cin naman mutane za mu tashi hadisi na goma sha uku a cikin wannan babi mala yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina abu huraira yarda Allah ya tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ta duruna maljibatu shin kun san menene jiba kun san me ake cewa aljibatu jiba kalu suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa a'lamu shine mafi sani yace a'lama ba Allah shine mafi amma ana haka sunan manzan Allah da sunan Allah saboda ladabi da kuma girmama manzan Allah. Damirin yana komawa ne ga Allah, Allahu wa rasuluhu a alamu, kamar wallahu wa rasuluhu a haƙu an yi ruduhu, ba ce an yi ruduhu ma ba. Ka gane ya Allah da manzansa, to a haƙu shi ya fi cancanta an yi ruduhu su nemi yardarsa, kiwa. Allahu ko ba ta an yi ruduhuma ba kuma a ƙa'idar larabci idan aka kawo adafi to sai aka kawo lamiri to suka ce addamiru ya kudu ila akarabin mazukuri lamiri da aka faɗi sunaye da yawa da adafi to sai a kawo lamirin mufuradi to a ƙa'idar larabci yana komawa ne ga abin da aka ambata mafi kusa idan aka yi rubar abin da zo a ƙarshe kenan aka faɗi lamirin mufradi to lamirin zai koma ga wannan na ƙarshen ne a lamiru ya ƙudu ila aqrabil mazkur illa an ce wallahu wa rasuluhu sai aka ce a alamu ko a haƙu an ruduhu to a ƙa'idar larabci zai koma ga wa rasuluhu ka gane ai to amma kuma a wannan ƙa'idar ba haka ba akan samu lokacin da lamiri musamman in ya zama wato akwai idafa mudafun wa mudafun ilai to idan aka haɗa muku lamiri ɗaya su ma lamirin yana komawa ne ga mudafun ilai amma wani lokaci kuma yakan koma ga mudafun kamar faɗin Allah da yake au lahama kinzirin sai ce fa innahu rijisun kaga lahamu mudafun ne kinzirin mudafun ilayhi a ka'ida lamir yakan koma ga mudafun ne ka gane ai kamar abdullahi ja'a misali kaga abdu mudafun ne allahi mudafun ilayhi to ja'an nan tawaye ai ta abdullahi ne na abdu ne ba ta allahi ba to amma da aka ta aula hama kinzirin fa inna hu rijisun lahama naman kinzirin al'anzir fa inna hu to shi lahama din a ƙa'ida shi ne ya kamata to amma kinzirin din ake nufi a nan ka gane a in ka ce naman al'anzir ne kaɗai rijisun to banda kayan cikinsa kenan banda fatarsa banda kai da ƙafa naman ne kawai amma kinzirin din kundurin kumshi ake nufi bijisun ne komai da komai nasa ne to a nan ma in aka ce wallahu wa rasuluhu to damir yana komawa ga Allahu a haƙu ayyurubu ko Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa a'lamu Allah shine masani da manzo Allah ta ce to a ta duruna mal giba qalu suka ce Allah wa rasuluhu a'lamu Allah shine masani qala sai manzo Allah ya ce zikruka zikruka akhaka ambatanka da dan uwanka bima ya karahu da abin da yake ki a bayan idansa kenan baya nan ya sake ambatansa da wani halaye ko wasu ɗabi'o'i nasa abin da shi ba zai so a faɗi wannan halaye ko ɗabi'o'i nasa ba wanda kai ma in a gabansa ne ba za ka iya faɗa ba saboda ka san baya so to manzo Allah ce wannan ita ce kiwo ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki abin da baya so a faɗa ko da kuma yana yi domin kila aka tambayi maza Allah aka sai a fara'aita to ka ba mu labari in ka nafi aki ma a kulu in ya kasance ma a kulu abin da nake faɗa fi aki yana tare da wannan ɗan uwan nawa ba kazafi na masa ba ba sharri na masa ba abin da yake yi ne na faɗa ka gane yayi halayensa ne na faɗa ƙala yake in ka nufi ma ta kulu in abin da kake faɗa ya kasance a tare da shi to jibi tabbata hu hakika ka ci naman shi ne asalin jiban wa illan da kun fihi ma ta kulu idan abin da kake faɗa bai kasance a tare da shi ba to faqad ba hatta hu hakika ka masa kiran ƙarya wancan ya fi ƙarfin jiba ma ka kirkiro ƙarya abin da bai yi ba ka ce ya yi laifinsa ya ma fi na ƙiba ɗin nan maza Allah yana nuna fada abin da yake yi din shi ka faɗa a bayan idansa kuma baya so a faɗa to wannan ita ce ƙiba ka ci namansa kuma ka ga yawanci shi ne abin da mutane suke yi rawahu muslimun wa an abi bakarin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yawm an-nahar bi Milan ya fada a cikin hutubar sa da ranar goma ga watan Zulhijja shine yawm an-nahar a ranar layya bi Milan a filin Mina fi hajjatul wada a cikin hajjin nan na ban kwana da duniya hajjin sa guda ɗaya da yawan da ke ƙara yi ba yayi ban kwana da duniya ka san ai yayi hutuba a Arfa dan tara ga wata ita ma daban ce tana nan da tsawonta da ruwayoyinta mabambanta sannan kuma da aka kun amin gari ba aka wayi gari goma ga wata aka zo mina shi ma ya yi hutuba a mina to a cikin hutubarsa ta mina yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun alaykum haqiqa dima'akum dinan nan ku zubar da jininku ku musulmai wa amwalakum da dukiyoyinku ku ci dukiyar junan ku ta hanyar haram wa araba ku da mutuncin ku ku ci mutuncin junan ku haramun alaikum haramun ne gare an haramta muku zubar da jinin ku da cin dukiyoyin ku da cin mutuncin junan ku yace ka hurmati yaumi kuma haza kamar haramcin irin wannan yini naku na goma ga wata dama a cikin wata ne alfarma ne ko a cikin almuharram ne sunan watan ma an kira ta al-muharram abin haramta ginin ma kuma mai alfarma ne domin shine yawmul hajjin akbar ranar eh oh ba muharram ba haka zulhijja ne afwan eh amma yana cikin watanni masu alfarma shine awsatul ashhurul hurum shine matsakaicin watanni masu alfarma wanda suke jere zulqa'ada zulhijja al-muharram eh lalle watan zulhijja ne amma yana cikin watanni masu alfarma sannan ke fi shahari kuma haza wato yau kuma haza din nan shi ne yaumin hajjin akbar a bisa linjayin fasusuwan malamai suka ce wannan ranar ita ce yaumin hajjin akbar saboda a ranar ake manya-manyan ayyuka na aikin hajji in banda arfa sun kace da sauran ayyuka duka a wannan ranar ake yi wanda suke kuma akwai rukuni akwai kuma wajibabbu shine ranhatu ranhatu ramiyu naharu hilaku da wako ifada malamai suna musu rabu da ranhatu rami za a yi jifa wannan yunzu din nan za a yi naharu za a soke shi yau zaujin naharu ha'un din nan za a yi ilaku aski sannan tutsin shi da dawakun ifada duk a wannan ranar ake so a yi to kaga yini ne mai alfarma to yadda Allah ya sanya wannan yini yana da alfarma to haka nan jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne gare ku kamar haramci din wannan yini fi shahri kuma haza a cikin wannan watan naku mai alfarma shi da watan zulhijja fi baladi kuma haza a cikin wannan garin naku na makka wanda shi ma ana kai masa albaladul haram gari ne wanda yake shi ma mai alfarma sai ce ala na'am hal ballagtu shin na isar sakon da Allah ya aiko nan gaya muku na isar wato dai yana neman ku shaida ni dai na isar muku da sakon Allah a wata ruwaya ma ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida in har ku kun ku shaida to shi Allah ya shaida cewa na isar muku da sakon da ya aike to mahallu shahid anan shine da yake wa arabakum da mutuncin domin duk mai giba yana cin mutuncin ɗan uwansa musulmi mutum ya yi wani abun da ko bara kyau ko na kuskure ba a sani ba ka je ka dinga tona masa a cikin kana cewa wani ya yi kaza ya yi kaza to kaga wannan ai cin mutunci ne to Allah ya haramta wa musulmi muttafaqun alai wa an Aisha radiyallahu anha qalat tace kuntu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace hasbuka min safiyata kaza wa kaza ya ishe ka game da lamarin safiya kaza wa kaza abu kaza da kaza ka gane ai ita safiyar nan safiyatu bintu huyayi matar manzon Allah ta ummul mu'minina to da kishi ya motsa wa Aisha manzon Allah yana ɗakin ta sai take gaya masa wata magana game da kishiyar ta safiya a wannan ruwaya kaza wa kaza imamu nawawi yace qala ba'du ruwati shashin marawaita hadisin wani daga ciki yace ta'ali tana nufin kasiratan gajarta kasira gajeriya ce ita safiya a cikin matan manzo Allah ita ce gajeriya ai duk kurkurci shi da ita na na Aisha kaman take aibin ta da gajarta ta take cewa manzo Allah hasbuka min kasiyata kaza wa kaza in dai kana neman gajarta to hasbuka ya ishe ka min tafiya an ka samu gadar ta irin ta tafiya ka ga wani ai duka ne ko ta ani kasira tana nufin ita ga sihir ya ta tafiya fa qala sai manzo Allah yace mata didda san da yake wannan na Aisha amma da yake an keta alfarmar Allah an aikata abin da ba daidai ba sai yace qad qulti kalimatan hakika kin faɗi wata kalma lau muzijat bima'il bahar da za a cuɗanya ta da ruwan teku da mazajatu da ta cuɗanya shi wannan kalmar da kika faɗa ta jiba da za a je a sa a cikin teku ba ruwan rijiya ba ruwan korama irin nan ruwan kogi wannan ba teku ba a je a sa wannan kalmar a cikin teku to da ta jirkita ruwan tekun nan ko alwala ba zai ba kuma ba zai shawo ba saboda ɗoyin da zai yi da za a cuɗanya a ruwan teku la mazajatu da ta cuɗanya tekun ta jirkita shi yadda ba zai taɓa shawuwa ba qalat na na aisha ta ce wa hakaitu lahu insanu sai na haikaito wa manzon Allah labarin wani mutum to ai in irin wannan ne ai wannan ma ya taɓa cewa kaza wa kaza fa qala yace ba uhibbu an anni hakaitu insanu ni fa ba na so a ce ni na hakaito wani mutum akan wani abu da ya aikata wa inna li kaza wa kaza a ce za a bani dukiya kaza da kaza a ce misali a yanzu a ce za a bin miliyan ɗari amma na je na faɗi abin da wani yake aikatawa yace to ni ba zan taɓa san na hakaito zancen wani shine insanan din wa inna li kuma lalle za a bani kaza wa kaza za a bani dukiya abu kaza da kaza yace ba zan so wannan ba wannan zai iya yiwa hadisai ne babbanta a lokuta daban-daban tana bada labarin sharrin jiba ne ga abin da ta faɗa game da safiya ga abin da manzo Allah ya gaya mata kala sai ta ba sai ta kala ba da wani labari ita da Aisha wa hakaitu lahu insana muke na hakaito masa wani mutum ma'ana na kawo masa labari wani mutum ai wani kaza yayi kaza kaza abin da bai dace ba wa qala zaka ni kuwa ma uhibbu an hakaitu insana ba na so na hakaito zancen mutum wa inna li kuma lalle za a bani kaza wa kaza zuciya abu kaza da kaza rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala yace huwa hadithun hasanun sahih wa wa ma'ana mazajatu ma'anar wannan kalma da manzo Allah ya ce la mazajatu ta akwai lamul qasam law muzijatu bi ma'il bahri la mazajatu to ma'anar mazajatu ai khalaqahu kalmar nan za ta cudanyi tekun nan mukhalaqatan cudanyar da ya tagayyaru biha da'amuhu aurihu cudanyar da da'amuhu dandanan tekun nan aurihu ko walinsa ya tagayyaru zai jirkita biha da wannan kalmar duk yawan ruwan teku bi shiddati na taniha saboda tsananin ɗoyin wannan kalmar annatin wari saboda ɗoyin wannan kalmar da za a jefa ta a teku to sai ta mai da ruwan tekun gaba ɗaya ya zama mai ɗoyi kamar ruwan kwata wa kubiya da kuma munin wannan kalma saboda muninta da za a jefa ta a teku sai ta mai da shi ruwan kwata ya zama mai ɗoyi ka ƙaddara yanzu ka ɗauko ruwan kwata yanzu durom guda mai wari ka je ka juye a kogin gaso ka ga kogin ba zai samu an zuba to ka gani yanda yanda ruwan da yake ko duran ɗari aka zuba na ruwan kwata a cikin wannan yar ƙoramar tamu ta gashuwa ai ba zai canja shi to ba kogin gaso ba teku aka ce wanda ya kewaye duniya tekun nan guda bakwai wanda kuma ba wanda ya san iyakarsa sai Allah ba wanda ya zaba ganin ƙarshen teku amma maza Allah ce wannan kalma da ta faɗa da za a sa ta a cikin teku da mazadadu da ta cuɗanya ruwan tekun kalma fa da ta fito daga umul mu'minin na na Aisha amma saboda kalmar ba mai kyau bace maza Allah ce da za a sa ta a cikin teku to sai ta cuɗanya tekun nan ta mai da shi ruwan kwata wanda ba zai shawo ba ba zai yi alwala ba saboda ya tagayyuru bi hada amu aurihu wanda kuma shi ne abin da yake hana ruwa yin tsarki ko alwala launuhu au da'amuhu au rihu ko to da'amuhu au rihu din nan zai jirkita wa qubiha saboda munin wannan kalma Imam an-Nawawi yace wa hadha al-hadith wannan hadisi min ablagi zawajir an al-giba yana daga mafi kaiwa matukar kawatawa an al-giba game da lamarin giba ba wani hadisi da ya kai matuƙa wajen awata wa musulmi a kan jiba kamar wannan hadisi saboda ka duba kalma ɗaya ce ba amma kuma daga bakin na na aisha amma aka ce da za a sa ta a ce to ina kuma ta fito a bakin daga kai na ta tsanci ba kuma kalmar ba ɗaya aka yi ba wataƙila an kai minti uku ana faɗa ko ai kai minti goma ko ashirin ya kace zato in aka sa ta a cikin teku ai duniyar ma ɗoyi za ta ba ma tekun kaɗai ba to yana daga cikin ablagin zawajir azzajir ko zajira mai tsawatawa azzawajir ismul jam'i ne an rigibati game da jiba to saboda wannan maganar ba a bakin kowa za ta fito a yadda da ita ba magana ce wanda kamar ta saba wa tunani na ɗan adam sai kalma ɗaya a ta a cikin ruwan teku kuma ta canja launi ko ɗanɗanon teku to sai imamu nau ya kawo ayar qur'ani yace qala Allah ta'ala amma ayar ba ta da alaka da maganar jiba dai ya kafa hujja akan abin da manzon Allah ya faɗa duk abin da ya zo daga manzon Allah ya inganta daga manzon Allah to wannan abu ba a kokonto ko da hankali ba zai iya karɓa ba dole ne a karɓe shi kuma a yi aiki da shi saboda Allah ya wanke manzon Allah ya ce wa ma yanzu anil hawa baya kurici akan son zuciya yau inda yana furci akan son zuciya ai da ba daga Aisha wannan ba inda matarsa ce kuma yana son kuma san da yake mata ya fi wanda yake wa Safiya ka gane ai da sai ya bata sai ta fada dan saboda yana kaunar ta yayi da ita to amma saboda wa bayan iku annal hawa baya furci akan son zuciya in huwa huwa abinda manzo Allah yake furtawa in ba komai bane illa fa sai wahayi yuha wahayi ne da aka masa wahayi ba shi yake kirkirar magana kawai don ta yi masa ya faɗe ta ba kuma malamai suka ce kalmar annutuku da aka ce wa ma yanzu ba cewa aka yi wa ma ya takallamu هو ما يتحدث هو ما يخطب تبعنا اللقب أكثر shi ko lokaci duk abin da zai fito a baki ko an fahimci ma'anarsa ko ba a fahimci ma'anarsa ba sunansa kurici in ka ce ka kurici ne amma ba za ka yi masa zance ba abun malaman nahu saboda zance mufida ta zama murakkabun min kalmataini ko au aksara to amma annuduku ko tsaki mutum yayi in dai da baki yayi kuma an ji da kunna ko sansa annuduku to ka kaddara ko tsaki manzon Allah ya yi ba da san zuciyarsa yi ba umarnin Allah ne ballantana kalma da za ta fito har a fahimci me ake faɗa saboda Allah ya tsarkake abin da manzon Allah yake faɗa saboda haka wannan hadisi ingantacce ne kuma wajibi musulmi ya yarda da shi ita gibawa aka yi ta da za a yaye maka hijabi ka ganta ko a yaye wa hanci ka hijabi ka duwalin ka to da ba za ka yi rayuwa a duniya ba وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لما اريد بي لوكacin da aka hawa hawar da ni a dare Isra'i da Miraji kenan bayan an yi Isra'i zuwa Baitul Maqdis da Jibril ya hawa hawar da shi zuwa sama yace marartu bi qaumin na wuce ta wajen wasu mutane lahum azfarun min nuhasib suna da farauta na tama nuhas ko kace tagulla ƙarfe ne aiko kuma mai ƙwari ya ku bakin ƙarfe alhadidu ƙwari suna da farauta da aka musu min nuhasin na tagulla ya kami shuna biha wujuhum wa suduruhum suna yagunin fuskokinsu da kirazansu biha da wannan farauta shi na zaɓar da ake musu an musu farce na nuhas suna kartar fuskokinsu su ne ya kami shuna suna yaguri suna karce fuskokin su da kirjin sun suka jawo suka karso fuskar sai ya sako har kirjin fa kullu sai man haula ya jibrilu waɗannan kuma suwaye ya kai jibrilu qala ta haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wannan su ne waɗanda suke cin naman mutane masu giba kenan wanda a duniya ba su da aiki in suka zauna sai cin naman mutane to irin azabar da za a mutu in ba su tuba ba kenan in kafin a je alkiyama haka za a yi ta mutu za a mutu falke na tagulla suna yagunin fuskarsu da kirjinsu wa ya kauna waɗanda suke afkawa fi a arabin cikin mutuncin mutane shi ne dai kiba mutum baya nan sai su dinga aukawa cikin mutuncin su suna faɗan miyagun maganganu a kansu rawahu abu dawud wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu ko damihi wa irdihi ko wa irbuhu wa maluhu ko wa malihi duka ruku'a ne ba kullul muslimi alal muslimi haram dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun damuhu jininsa haramun kada ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi haramun ne jinin kuma wai ba sai kisa ba ka fitar masa da jini ka masa rauni da gangan haramun ne wa ir wa irbuhu da kuma mutuncinsa shine mahallin shayi ka je ka dinga cin naman sa kana cin mutuncinsa a bayan idansa shi ma haramun ne wa maluhu da dukiyarsa ka cinye masa dukiya ba ta hanyar yaddarsa ko halal ba shi ma haramun ne rawahu muslimu ni ma na kisira ne akwai mai akwai nuska da tazo da kisira akwai wata tazo da ruku'a ko to mai kisira an kina shi ne da harfin jar alatin nan kullul muslimi alal muslimi haramun damihi wannan ala'i ita ce ta tsallako sai wa dami da irbi da mali kisira sai kuma aka yi ruku'a to damuhu ka gane ai shi ne mubtada haramun shi ne kabarin mubtada in ka ce kullum musulmi alal musulmi dukkan musulmi akan ɗan uwansa musulmi to damuhu jininsa wa irbuhu da mutuncinsa wa maluhu da dukiyarsa haramun ka gane ai yawa haramun ne mai rufu'a kenan ya zama damu shine shine mubtada muakkar haramun shine kabar muqaddar labari da aka gabatar aka ce haramun haramun ne sai aka ce zabuhu wa irbuhu wa malu haramun ya zama kabar muqaddar shi ko labari da marfu ake masa shi kuma dabu zuwa ƙarshe shine mubtada muakkar aka jinkirta shi kuma mubtada rufu ake masa wannan in ya zo da rukuwa kenan haramun a kabon mukaddam damuhu irduhu maluhu shi ne mubtada muakkar amma aka yi kisra kamar irin namu to har ku jar na ala ita ce tai aiki kuzul muslimi ka gane aiki haramun haramun ne alal muslimi da musulmi danihi wa irdihi wa mali duk to kai yayin fatani wa irbuhu wa maluhu hadi kuma kuma hu malihi ko maluhu a'a kuskure ne akwai kuskure ya bar wannan bai kalu wannan ai ba za a ce a'a hakun ba mun ja kuma kisra a wannan wannan kuskure ne in aka ce dami sai a ce ji aka ce damu a ce hu wato ya bar wancan bai kalata wannan ba to yanzu ɗaya dai za ka gyara ko ka gyara limin ya zama ruku a kaban hidin a hudin ko kuma ka gyara kisran limin din ya zama dami damihu irdihu malihu wanda ai ai ba zai karanta ba babu tahrimi sama'il giba wannan babi ne da daga mana haramcin sauraron giba wancan babi haramcin mai faɗin giba an haramta wa mutum shi kansa ya dinga yin giba to wannan babu kuma haramcin shi mai sauraron giba sauraron giban shi ma haramun ne domin idan ba a samu mai sauraro ba ai ba za a samu mai faɗa ba shi kadai zai kama hanya yana tabbas ai za ta yi zama kuma hankali wani ya yi kaza ya yi kaza bai samu mai sauraro ba ai ba zai yi ba sai an samu mai sauraro sannan mai faɗa zai gaya masa to tun farko idan aka zo maka da jiba abin ya zama wajibi ka dakatar da shi ka ce a'a ni ba na sai da wani karsa kawo mu zancen mutane yawa kamar da za mu ji dai a cikin ta'arifin da shi ma mu nawayi a babu wa amri man sami a gibatan da kuma umarnin duk wanda ya ji giba ana gaya masa gibar muharramata a bar haramtawa to an umarce shi da raddi ha da juyar da ita yace a'a kar kar ka kawo wannan magana wato kai raddin ta tun a gurin tun magana ba ta yi nisa ba wal inkari da yin inkari ala qa'idi haka mi fadin gibar ka ce wannan abin da kake fa bai dace ba yanzu ka ɗauko maganar mutane sai ka Allah ya haramta cin namun mutane kai masa inkari akan abin da yake faɗa na giba fa in ajiza idan ya gaziya shine sauraron giba wanda ya zo masa da gibar ba zai iya dakatar da shi ba ba zai iya gaya masa abin da yake bai dace ba au ko kuma a'a ya gaya masa lam tuqbal minhu ba za a karɓi wannan gibar a hannun da yayi ba cewa bai dace ya dinga yi ko ya gaya masa ba zai karɓa ba to fara kazalikal majalisa ya rabu da wannan wajen zaman ko shi ya zo ya same ka a kofar gidanka da zancen in ka dakatar da shi ya ki to ka tashi ka shiga gida ka bashi kuɗi ba shi ke nan ba a je ka cikin gida ke dole ya gaya ba in kuma da ma a majalisa ne ka zo na zo ne ka gaya masa yaki ko kuma kana jin nauyi ba za ka iya gaya masa ba to ka tashi ka rabu da wannan gurin zama in alkanau in zai iya yi in zai samu damar yin wannan akwai wanda in ka tashi zai fassara ka da kawo lakanta yana ga ba magana zai yi fushi da kai wani kila zai iya cutar da kai to amma shi yasa ka in amkanau in ya samu damar yin haka to ya gaya masa ko ya kaurace wa gurin zama in zai iya قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه su muminai na Allah idan suka ji yashashen zance jiba kenan da cin naman mutane a arabu anu suna kawar da kai gaba ne ba za su tsaya su saurara ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina hum an lagwi mu'riduna a cikin sufar mu'mini da yake kad ablahal mu'minun sai yake wallazina hum sune waɗanda mu'riduna suna kawar da kai an lagwi ga barin yashashen rance shine kiba duk wani rance na haramu in aka zo musu to ba za su karbe shi ba za su kawar da kansu kinaya ne na kodin su awata wa mai yi ko kuma su tashi su bashi guri ba za su zauna ana cin naman ɗan uwansu musulmai a wajen ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hakika ji da gani da abin da yake kunshi a zuciya kullu ulaika dukkan waɗannan kana anhu mas'ulan ya kasance abin tambaya ne gare shi sai an tambayi bawa abin da ya saurara na jiba a ka saurari halal ne ko ka saurari haramu sai an tambaye ka kai da ka saurari jiba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aita alladhina yakuduna fi ayatina ya rasulullah idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu na qur'ani suke yin izgilanci bayan alqur'ani suke cewa alkur'ani sihiri ne ko waka ne ko bokanci ne to fa arin an ka kawar da kai ka bujira ga barin su hatta wato ka tashi ka ba su gudu hatta ya kudu fi hadisin gairihi har sai in sun kuza cikin wani zance daban wanda ba izgilanci da cewa ayoyin Allah ba sannan za ka zauna da su ka zauna da su wa'in ma yusiyar nakan shaidan idan shaitan ya mantar da kai shi ne ba? wa in ma yunfi yana kai shaitan ko dai shaitan ya mantar da kai kaga nan ba a cewa Allah ya mantar da ni akwai masu kuskure suka manta su kai Allah ya mantar da ni ba a jingina wa Allah wannan su'ul adabi ne duk a cikin alƙur'ani ba inda aka ce Allah ya mantar da ni annabi Musa cewa yi wa ma an salihi illa shaitanu an azkurahu ko annabi Yusuf Allah ya ba mu labari fa an samu shaitanu zikira nabi ko nan kuma aka ce manzo Allah wa in ma yunsi yallaka shaitan ba a jingina wa Allah mantuwa duk da komai daga Allah ne kul kullun min indillah amma dai abin da yake mummuna ko mara kyau ba a jingina wa Allah dare ana yi ladabi a jingina wa shaitan inda ta hanyar wasu wasu sani ake manta ayyukan alheri to karka ce Allah ya mantar da ni ka ce shaidan ya mantar da ni wa ma an sani inda shaidan ba an samu shaidan zikira rabbi wa in ma yusi annaka shaidan ko dai shaidan ya mantar da kai lokacin da ake wannan cin mutunci na ayoyin alkurani ake izgilanci gare su a lokacin hankalinka bai zo ba shaidan ya ɗauke ma hankali sai daga baya ka gano cewa ba abin da suke izgilanci ne ga ayoyin Allah to bala ta kauri kar ka ci gaba da zama ba da zikira bayan tunawa ba alƙawmi zalimi tare da waɗannan mutane kafirai a zalimi to haka nan kai ma yanzu wannan aya tana aiki akan duk inda ka zauna ka ji ana cin mutuncin bayan Allah ana cin naman wasu to in ba za ka iya hanawa ba ka tashi ka bani gudu saboda wannan an gaya manzo Allah ya gujira ya tashi ya bar gurin kar ya zauna saboda a zaman maka ne a lokacin ba su da fawa ba su da ikon da za su hana kafirai abin da suke yi na kafirci kafin a saukar da ayar yaki da shi yasa aka ce ya gujira ya tashi ya ba su guri amma in za ka iya hana wato abin da ya zama wajibi shine ka hana in ba ka da iko shine za ka tashi ka bar gurin wa an abi darda'i radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man radda an irdi aki duk wanda ya juyar da mutuncin dan uwansa ma'ana ya bada kariya an irdi aki ga mutuncin dan uwansa aka zo wajensa aka afka ana cin mutuncin dan uwansa musulmi wani yayi kaza yayi kaza ana faɗa miyagun maganganu game da dan uwansa musulmi sai yace a'a kai ki tsaya wannan nan fa ni ban san komai tare da shi ba sai alheri wannan maganar da kuke ba halinsa bane ko ko in halinsa ne ma ya sani ya ce wannan abun da kuke bai dace ba don cin nama ne ku bari in ya zo ku faɗa a gaban gidan kaga wannan ya yi raddi ya ba da kariya an irdi ake ga mutuncin ɗan uwansa to duk wanda ya yi wannan raddan lahu an waje nara yau mar kiyama Allah zai juyar da wutar jahannama gaba da fuskar salala tashi al kiyama ka san ba karamin aiki ba ne dakatar da mai giba ko ka hana shi ba kuma ne zai iya wani kana jin nauyinsa wani kana jin tsoronsa wani mai gidanka ne kare hana ka abin da kake ci a ƙarƙashinsa in ya zo maka da abin da ai haka ne alhaji haka ne alhaji to kaga ba za ka iya dakatar da shi ba to amma idan ka daure ka cije ka rufe ido ka sa bakin gilas ka ce kai wannan ba abin da ake alhaji ba daidai ba ne kamata a duba Allah Allah ya haramta wannan abu kamar da jiya to in ka daure kai wannan ko so ɗaya ne a rayuwa to Allah zai juyar da wutar jahannama gaban fuskar ka nan tashi alkiyama ma'ana dai Allah ba zai saka a wuta ba a dalilin wannan abin da kai rawahu turmuzi wa qala ta hadithu hasan hadithu zai kyakkyawa wa an itban ibn malik arwata daga itban dan malik radiyallahu anhu fi hadithihi tawil al mashhur a cikin hadisin nan nasa mai tsawo al mashhur wa hadisi ne mashhuri alladhi taqaddama fi babi raja' wanda hadisin ya gabata tun a farko babban littafi a cikin babu raja'i babi na ƙaunar rahmar Allah ƙala a cikin wannan wato ya yanko mahallin shahidi hadisin yana da tsawo kuma mashuhuri ne in kana so ka same da cikansa ka koma babu raja'i a wannan littafin a cikin sa ƙala manzo Allah a shi itibanu dan mali da dawon yake ƙala قام النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا ميكي يسلينا ين صلى فقال هو da idan da sallah sai ce aina maliku bin dukushum ina maliku dan dukushum suna ne dukushum eh maliku ibn dukushum mudafun ne wa mudafun ilai asali a dukushum ne nan saboda idafa aka yi masa kisra maliku ibn ad-dukushum فقال رجل سوال مدينة ذلك منافق أي والله منافقين ما قال هنا تنبير صحابنك wani ya ce ai wannan mutumin munafiki ne la yuhibbullah baya san Allah wala rasulahu baya san manzansa baya san Allah da manzansa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqul zalika kaga raddi kenan manzo Allah take raddin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka faɗi wannan kar ka ƙala faɗin wannan ƙala ta rahu ƙad ƙala la ilaha illallah shin ba ka ganin sa ya taɓa faɗin la ilaha ɗin na tana nuna ko da sau ne ka gane ai kuma ba ya kuri yake ba yana faɗi ƙala fi limadu ba ka taɓa ganin sa ko sau ɗaya ya faɗi la ilaha illallah yuridu bi zalika kuma yana nufin da wannan la ilaha wajhallahi zatin Allah ta'ala kamar manzo Allah yana yi wa mutumin shaida ne ai ya taɓa faɗin la ila illallah kuma yana nufin zatin Allah sai ce wa Allah wa inna Allah hakika shi Allah kad harrama ala nar man qala la ilaha illallah hakika Allah ya haramta wa wuta cin naman duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya buta ki zalika wajh Allah kuma yana nufin zatin Allah da wannan la ilaha illallah ma'ana ya faɗe daga ikilasi babu riya dan Allah ya faɗi la ilaha illa ko so daya to Allah ya haramta wuta ta ci naman to ta yaya mutumin da muna sallah da shi yana faɗin la ilaha illa Allah ka zo ka ce masa wai munafiki ne baya san Allah da manzon kuma wannan fa zai iya yiwuwa mutumin munafiki ne mazala ya toshe ya toshe kofar kiba ne da kuma su'u zanni bin nasi kada nan ga mutane mummunan zato wanda gobe in ya bar wannan wanda ba munafikin ba ma za a ce munafiki kawai dan ka ga wani abu da baka yarda ko baka gane ba kawai sai ka zo ka ce masa mushriki ne ko munafiki ko kafir kaga abu da muke fama da shi kenan mutum yana faɗin la ilaha illallah ana ce masa mushriki kafiri dan bid'a to wannan kuskure ne baka san zuciyarsa ba dan Allah ya faɗa ko ba dan Allah ba gashi manzo Allah ya ce ba wanda zai faɗi la ilaha illallah ko so ɗaya ne yudi bi zalika wajha Allah yana nufin zatin Allah da wannan ko wa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaji bi zalika wajha Allah hakika Allah ya haramta wa wuta duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah kuma yana nufin zatin Allah bi zalika da wannan faɗin la ilaha illa Allah wannan hadisi muttafaqun alai wa itibadu nan hadisi itibadu ibn Malik ana karanta shi bi kasril ayn da kisran an baki itibad ba Usman ba Usman irin awu Usman ba. In ka karanta da rufu'ar an baki ya zo daidai da awu Usman, Utbanu, Usman. To ya saba a wannan fassara ta farko bi kasr al-ayn ne ala al-mashhur abu ta qauli wanda yafi shahada a wajen malamai amma wa huki an haka to don muhajiruwar wannan ambacin usman kenan kamar awu usman wa ba'daha bayan wannan ainun din mai kisla ko ne rufu'a ta'un akwai ta musannatun abar biyantawa mai 'ya'ya biyu kuma 'ya'ya biyun yin fauku daga sama ba mai 'ya'ya biyu daga ƙasa ba thumma ba'un sannan ba'un muwahada mai ɗa ɗaya kuma ɗa ɗayan shi ma min fauku ko takwas to bai kawo ba eh to ba'un muwahada mai mai ɗa ɗaya wa dukushum din nan ana rubuta shi da don misdali da rubu'an dal dukushum ba da shamu ba ba duk shumu ba wa imkanin kai da daurewan haka da mai ruwa duk shum wa dan shi da ruwa shi mai ruwa almu'u da mataini wanda da kha'un din da shi din dukkan su wanda ake wa dugo ake musu aya ba muhmalataini bane mu'u da mataini alkha'u wa shi din dukkan su almu'u da mataini duk shum wa an kabu bin malik radiyallahu anhu an rosa daga kabu dan malik Allah ya kala masa yadda fi hadisi tawil cikin hadisin nan nasa mai tsawo fi kissati tawbati a cikin kissar tubansa wato hadisin nan na yakin tabuka la kabu ibn malik wa ala sadaqatil ladina kullibu ko laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin har zuwa karshe sai aka ce wa ala sadaqatil ladina kullibu to yana cikin as-salafatul ladina kullifu shi ka abu ibn malik kuma Allah ya karbi son sai dace laqad taballahu ala nabi wal muhajir wal ansar har aka dai kuma aka ce wa ala salasa to hadisin da ya ba da labarin abin da ya faru da shi a yakin tabuka da dangul fulakon da aka dora masa da kuma wahalar da ya sha a ciki da kuma tubarsa da Allah ya karba daga ƙarshe قال أكتوى أن حديث قال النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa huwa jalisun fil qawmi bi tabuka a lokacin manzo Allah yana zaune a cikin sahabbansa a garin tabuka lokacin an je garin tabuka an yada zango manzo Allah ce ma fa'ala ka abu ibnu malik wai me ka abu dan malik ya aikata ni kamar ka ce ni ya labarin ka abu dan malik manzo Allah bai gan shi ba tunda aka taso daga Madina har aka zo tabuka aka zauna bai gan shi ba a lokacin ma an yi kwanaki kwana ɗaya biyu uku sai maza Allah ke tambaya wayya labarin ka abu dan malimi fa qala rajulun min bani salama sai wani mutum daga cikin kabilar larabawan banu salama yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah abasahu burdahu mayafansa guda biyu ne suka tsare shi mayafai guda biyu kasa a lokacin ana daura izari ne a yafa rita irin na mai aikin haji shi ne yawancin tufafinsa a lokacin za a daura jauto shi ne izar kuma a yafa rida'u ma ya fi a kafada irin dai da masu aikin hajji da umara suke daurawa to yana nufin ai yana da wasu mai akwai kayan ado masu tsada masu kyau wannan mayafan ado da wannan mayafan shi ne ya tsare wannan da kuma kallo fi idfai cikin jefannin wannan mayafai nasa guda ka gane ai kinaya ne na mutum da in yayi ado yana tafiya yana duba jikinsa yana takama yana kwambo kaga wannan mummunar magana ya faɗa game da kabu kwammal mayafansa guda biyu ne suka tsare shi kayan ado kenan wannan da kuma kallo da yake fiƙe da fayi cikin kallon jikinsa guda biyu yana tafiya yana duba gefen dama da gefen hagu wato idifin nan kamar gefen jiki ai musan saniya idifi ko liyu billa an sabilillah bayan ya yi ma'ana ya juya gefen jikin in aka zo aka tabbata masa ya yi imani ko aka karanta masa alƙur'ani sai ya juya wato ba zai kalfa ba shi ne saniya idifihi ya juyar da gefen jikin to a nan wannan rufin idifai wannan ya utasniya ce da kallo da yake cikin jekannin jikinsa guda biyu fa qala lahu mu'adh ibn jabal kaki a gaban manzo Allah kafin manzo Allah ya yi magana sai mu'adh dan jabal radiyallahu anhu ya ce wa wannan mutum bisa ma kulta tir da abin da ka faɗa tir da wannan abin da ka faɗa wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khair duk mu'azza ya na rantsa da Allah ya ma'aikin Allah mu dai ba abin da muka sani game da Ka'abu dan Malik illa khair sai alheri yana so ya danganta shi zuwa ga munafurci ne wannan magana da yake faɗa da mu dai ba abin da muka sani game da shi sai alheri saboda lokacin da za a ya kunta buku kamar da hadisin ya zo maza Allah ya bayyana muku da yi tauriya ba ya gaya muku abbaina cewa ta buka za a je saboda a yi shiri na musamman gari ne da ba taɓa zuwa gari mai nisansa ba kuma a lokacin zafin rana da kuma lokacin ƙarancin abin hannu kuma mayakan da za a yaƙa ba larabawa ba ne da aka saba yaƙi da rumawa ne a lokacin wanda a fitowa ɗaya a lambar da suna zai fito da mutum dubu saba'in ƙwarai kuwa ruma a lokacin sun fi larabawa yawa a lambar linduna su mutum dubu saba'in saboda dama ba su da abokanan kalawa sai farisawa gulibatu rumu fi adin al-arab domin min ba da galabihim sayyiduna dama sunan su ne ba wata rundunar yaki a duniya a lokacin da sai ta tsari rumawa ko farisawa sai da su a junan su to saboda haka manzo Allah bai koye ba bai yi tauriya bai ta tafi kaza a kuma ma'azu dan jabal ya san kabu dan malik yayi shiri ai ya faɗa a hadisin nasa ya tanaje shi har abun hawa guda biyu ya tanada kuma yana da wadata da guzurinsa da komai jira yake kawai ranar da za a fita a fita amma saboda hukuncin Allah da kaddara ranar ta zo kawai sai ya zama duka duka ya faɗa da manzo Allah ya dawo kuma bai mar ƙarya ba ya zo ya faɗi shi ba a kulle hana shi to mahallu shahidi shine anan wani ya faɗi mummunar magana akan kabu dan malik lokacin da manzo Allah ya yi tambaya game da shi shi kuma ma'azu ɗan jabar ya kare shi kaga marar da an irbi a kihi kenan yace wallahi mu dai ya ma'aiki Allah ba mu san komai game da shi ba sai alheri to fa sakata rasulullahi daga nan manzon sallama yayi shiru bai ce komai ba game da Ka'ab dan Malik wannan hadisi mutafaqun alai idfahu gefannin sa guda biyun nan nan kaga ya kawo shi da alif ko can ya ce idfai wannan rufi idfai can an masa wasu kisra ne da ya saboda harkul jarri da aka ce fi idfaini nan kuwa ya masa ruku'a ne da alif dama ta tuniya ana masa ruku'a da alif ana masa kisra da fataha da ya sai ka idfahu anan ai janibahu jefannin sa guda biyu janibu jefe ba shi ma da tasniya janibahu jefannin sa guda biyu imamu nawawi yace wa huwa isharatun wannan ishara ne shi wannan mai magana da yake yi ila'i idabi zuwa ga jisi da kansa da yake bilabbi da kansa in ya sa kayan ado yana tafiya yana kwambo yana takama yana kallon gefen dama ya kalli jikinsa ta gefen hagu to saboda haka abu azu an dabali ya masa raji manzo Allah kuma ya shiru bai ce komai ba to haka ake nema gare mu duk sanda wani ya zo yana cin mutuncin wani dan uwan musulmi to mu taka masa birki kar mu bari ya dinga faɗan baƙaƙen maganganu muna sauraron sa kuma kuma abin da mutane ba su sani ba shi wannan da ya kawo maka zancen wani in ya tashi ya je gun wancan kai ma zai kai naka ne duk wanda yake wannan ya kawo maka zancen mutane to kar ka raba ɗaya biyu kai ma zai kauna ka je ya ga a wuri to saboda haka gara ka tsaka masa birki ma kar ma ka saurare shi kuma illa mafi muni zai shigar da kin ɗan uwanka a zuciyarka domin in abin ya shafe ka aka ce wane ya ce ma kaza da kaza da kaza kaga za ka dinga kallon wannan nan da wannan abu shi kuma bai san kana masa wannan kallon ba bai san labarin ya zo wajen ka ba in ba ya faɗa kenan to saboda haka akwai illa cikin giba babu ma rubahu min al-giba wannan babi ne da zai mana bayanin abin da aka halatta na giba ita gibar ba kowace ce haramu mun yi babi biyu ɗaya haramcin da yin giban sai kuma haramcin mai sauraro wannan kuma za a gaya maka giba wata take ta halal wanda ya halatta kai akwai wanda take zama wajibi ma duk zamu yi ka gane yayi ya halatta ka yi ta kuma kai ma da aka zo ma da ita ya halatta ka saurare ka kuma kai aiki da ita kuma giba ce malam amma ya mana tambayi kafin ma a shiga magana a kanta yace ilam ka sani ya kai dan uwa musulmi annal gibata lalle ita giba fa tubahu ana halatta ta bi garadin sahihin saboda wata bukata ingantacciya shari'in kuma ta shari'a sifa guda uku garadin sahihin shari'in bukata ce da ta inganta a shari'a la yumkinu wusulu ilayhi kuma saduwa da wannan bukatar ta shari'a ba zai taba yiwuwa ba illa bi har sai an hada da wannan gibar sai yake wa huwa sitatu asbabi abubuwa guda shida ne suke zama sababin da dole sai an yi giba kafin a cimma wannan abin da yake na shari'a zai gaya mana ɗaya bayan ɗaya al'awwalu na farko daga cikin sabubba guda shida at-tazallumu kai ƙaran zalunci ka gane shi ne aka ce az-zulmu zalunci az-zalimu az-zalimi al-mazlama abinda aka zalunce ka to at-tazallumu kai kukan zalunci kai kai wato kaiwa ƙara na zalunci da aka yi to fa yujuzu yana halaka lil majzuzi ga wanda aka zalunta an ya tazallama ya kai ƙalar zaluncin da aka yi masa illar sultani wajen sarki kaga in yaji abin da aka masa shi zai faɗa kuma ba a gaban wanda ya yi masa ba kaga jiba ne inda a bayan idan wancan ne amma haƙƙinsa yake nema kuma kar mu manta da mu Allah ta la yuhibbu Allahu dahra bi su'in min al-qawli illa man zulim ai Allah baya son bayyana mummunar magana sai dai wanda aka zalunta in zalunta ka aka yi kan ba za a doke ka a hana ka kuka ba a zalunce ka kuma a hana ka faɗa a shari'ar musulunci wala ta ma wannan to saboda haka ba laifi ya kai kalan zaluncin na illa sultani zuwa wajen sarki wal qadi da alqali wa gairi ma da wasan ko wajen ubansa ne in yana bin maganar ubansa da kai kala wajen babansa ya kwata ma haƙƙin min mallahu wilaya ga wanda yake da wato talauta shine wilaya ko hakimi ko lawali ko ne anguwa ko DVO ko area commander ko jamuya duk wanda yake da wani dai wilaya yawa da in ka kai kala za a iya ji maka kazu ko ba sarki bane ba alƙali ba to ya halatta ka kai karar wanda ya zalunce ka kuma ka haikaito abin da ya maka wannan ba ji ba bane au qudratun ala insafi ko ko ka kai kala wajen wanda yake da iko ala insafi abu sai masa adalci min zalimi daga wanda ya zalunce shi ko da ba ɗayan waɗancan bane kamar yadda na faɗa ko wajen ubansa zai ka kai shi ƙara wanda zai ƙwato maka haƙƙinka daga wanda ya zalunce ka fa ya kudu ba laifi in ya zo ya ce wa alƙali ko sarki ko dpo zalamani fulanun bi kaza wani fa ya zalunce ni da abu kaza wannan ba giba ba ne ka kawo ƙala ne kana neman haƙƙinka wannan fuska ta farko kenan ko sababi na farko da yake halatta giba asani na biyu al'isti'anatu neman taimako ala ta jayirin munkari a kusa canja mummunan saban Allah da ake aikatawa. Ka nemi taimako da yin giba, ala ta jayirin munkari a kusa jirki da mummunan aiki, wa rabdil azi da juyar da mai sabo ila sawabi ya dawo zuwa ga daidai. Mutum da ya zama yana saba wa Allah yana fasikanci. To kana so hana shi aikata wannan fasikancin kana so ya dawo kan turba kan istiqama to ya halatta fa ya kulu shi wannan da yake son ya ya nemi taimako da yin jiba ya halatta ya dai ya faɗi liman yarzu kudratahu ga wanda yana ƙaunar wannan wani yana da iko ala izalatil munkar abu ka gusar da wannan mummunan aiki wanda kana ga in ka je ka gaya masa yana da kawa da ƙarfin da zai iya busar da wannan munkari da ake aikata to babu laifi ka sai masa fulani ya amalu kaza wala fa yana aikata abu kaza fa zujurhu ka tsawata masa alhu da wannan abin da yake aikatawa mummuna wa nahu zalika da makamanto nan wannan ba laifi kaga ai a zahiri giba ce kaje kana faɗin abun laifin da wani yake aikatawa ka gane ai amma dai sharadi ne wa yakunu maqsuduhu manufarsa ya kasance a tawassula ko saduwa ila izalatul munkar zuwa ga kusar da wannan mummunan aikin da wani yake aikatawa fa in lam yakun zalika idan ba da nufin wannan yadda yake faɗa ba kada haramun wannan abin da yake faɗa haramun ne in ya je yana faɗa ne dan kawai a tsani wannan din ka gane ai ko dan ubansa ya fushi da shi ya kawo kalafa dan ubansa wani fa ina ganin su alabin tiz wajen yan shaye-shaye to kaga Allah ne ya san me ya zubin da shi da yake kawo karar wannan mutum in niyyar sa'a dan uban ya tsawata masa ne wannan yaron ya shiru ya daina shaye-shaye to wannan a waje Allah yana da lada kuma baki ba ba yayi halal amma in nufin sa ya idan yana so ya hada shi da ubansa ne ya kishi ya tsane shi ya kore shi to abin da ya aikata ya aikata haram Allah ne masanin niyya ina fata an gane a salisu dalili na uku da yake halatta giba al-istifta'u neman fatawa fa yaqulu lil mufti mutum ya zo yana gaya wa mai bada fatawa kamar wajen karatu mutum yana tambaya game da wani abu da ake aikata shi ne al-istifta'u neman fatawa fa yaqulu lil mufti ya gaya wa mai bada fatawa ya ce zalama ni aji babana ya zalunce ni ya kawo karar ubansa wajen malami da wannan ba laifi au aki ko dan uwana wana wane ya mun kaza au zauji ko mace ta kawo karar mijin da wajen malami ko wajen sama da ita haka da ake zuwa a ce ai mijina ya kauye min haƙƙina kaza da kaza au kulanu ko kuma wane ya zalunce ni ji kaza da abu kaza fa hal lahu zalika kana neman fatawa shin wannan abin da ya kalba a wajena ya halatta gare shi ya karɓi wani abun a hannuna kai ba kai kana ga kamar an zalunce ka amma baka sani ba ko uban nan yana da haƙƙi akan abin da ya karɓa ka kiwo da ƴan kajinka kana zuwa sallah ta zo za ka sayar ka ɗan samu canji kawai ubanka ya ɗebe ya yanke ya yi tuwon sallah to sai kake da mafaka wannan abin da ya yi daidai ko bai yi daidai ba misali fa hallahu zalika shin wannan abin da ya halatta gare shi wa ma ɗariki kuma idan ba daidai ba ne abinda baban nan nawa yayi ko yayana ko mijina to me hanya da zan bi tilkala da cikin kubuta minu daga wannan abin da yake yi ta wacce hanya zan kullo wa wannan abin da yake min wanda ba daidai ba ne wa tahsili haƙi ta yaya zan sadu da haƙƙina a hannun mahaifina yanda kuma in na bi wannan hanyar ban saba wa Allah ba wa dafi zulmi ta wacce hanya zan tunkuɗe zalunci da mahaifina ko ɗan uwana ko mijina yake yi min wa nahu zalika da makamancin irin wannan sigogi to fa haza ja'izun wannan ya halatta lil haja in buƙatar hakan ta tasu ka kai ƙarar babanka ko ɗan'uwanka ko mijinki ko matarka wajen iyayenta ko alwalanta akan wani abu da take bai dace ba in buƙatar hakan ta taso wannan ja'iz ne ka faɗi duk abin da ka san yana yi amma kar ka masa ƙazafi kar ka faɗi abin da bai yi ba yawwa iya abin da ka san yayi kar ka tsara in ba ka rage ba to karkar azu ai wani lokaci ba zo ka faɗa duka ma ka samu ɗaya biyu masu muhimmanci ka faɗa dole kuma ka bar duk da kuna tare to wannan ya halatta in buƙatar hakan ta taso walakin sai dai imamu nawawi al-ahwadu mafi kewayewa yanda za ka fukuta daga fushin mahaifinka ko ta fukuta daga fushin mijinta wal afdalu kuma abin da yake shine mafi fifi an ya kula ko? an ya kula yawa ni na wake ya kula an ce ai an ya kula in ya zo wajen malamin nan mai ba da fatawa in ya zo neman fatawa ya ce mata kulu su rajuli malam me za ka ce cikin mutumin da ya yi kaza da kaza kada sai babana ko ɗan uwana ko miji ko me hukuncin mutumin da ɗansa ya kiwata kaji kawai ya kama ya yanka ya zuwan sallah ka ga baka ce babanka ko au shakkin ko ce mutum da rajulin da shakku duk abu ɗaya ne au zaujin ko kuma a miji ne da mata sai mijin ya yi mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ne hukuncinsa kana min amrihi kaza lamarinsa ya kasance game da matan nan ko game da ƴaƴansa yana musu kaza da kaza to fa innahu ya kulu bi nazarin zamu ne yace buƙatar kaza ta kasance da wannan kinaya da kai min gairi ta ainihin ba tare da ka ayyana ka ce babana ko yayana ko ɗan uwana ba ko mijina ba ko wannan shine abin da yafi amma wa ma zalika duk da wannan fa fatayinu ayyana wanka ce ka ayyana ka ce babana ko yayana ko mijina jaizu halal ne dama shi fara kawo ma amma dai al-ahwadu wal aqdadu abin da yafi kewayewa ya ku zama mafifici to in ka zo ka yi kinaya ka kawo shi da sigar wani ne daban ba babanka ba ba yayanka ba ba mijinki ba kama sanar kuru kamar da sanu za mu ambace shi fi hadisi hindin a cikin hadisi hindu radiyallahu anha da yake cikin wannan babi insha Allah in Allah ita da sanu kai tsaye kawai ta kawo ƙara ta faɗi yanda aka yi ba wata kinaya ta yi arraju dalili na hudu ko sababi na hudu da yake halatta giba shine tahzirul muslimi na tsawatarwa musulmai min shari daga wani shari da suka kullo da shi suke yi a cikin al'umma wa nasihatihim da yi musu nasiha nasihatu ko nasihati to shi kenan ya zama adabi ne akan tahziru tahzirul muslimina min sharri wa nasihatu ya zama adabi akan tahziru amma kace wa nasihatin ya zama adabi akan asharri ko min sharri wa nasihatihim wa zalika min wujuhin shi ma wannan yana halatta ne ta wasu fuskoki ba dukkan fuskokin yake halatta ba dan bai kamata ka sa al'umma a gaba ka dinga bata ta kana cewa al'umma ta lalace yanzu musulmi sun ɓaci wannan haramun akwai fuskokin da ya halatta ka faɗa aibun musulmi domin nasiha gare su minha daga cikin fuskokin da ya halatta jarhul majruhina aibunta masu aibi shine ajjarhu aljurhu ba launi ba to ajjarhu aibi na wanda suke da aibi nuna ruwa ta daga marwaita hadisai idan mutum yana da launi kace wanda da ifi ne baka yi jiba ba ka gane ai idan mutum ya zama makaryaci ne babu zai gidan ka ce wanda fa makaryaci ne a cikin wannan ruwaya ka aibunta wanda suke da aibi nuna ruwa ta daga cikin marawaita wa shuhudu da kuma shaidu a gaban kotu an zo gaban alkali ana shari'a sai aka kawo wani zai ba da shaida an kawo shi a matsayin adali kai kuma ka sani ɗan giya ne ko ɗan tata ne ko ɓarawo ne to wannan ka ce alkali a'a wannan fa wannan na san shi ba ɗan giya ne ta yaya za a kawo wani ya ba da shaida alhali na san shi yana shan giya wannan baka yi jiba ba ko a bayan idansa ko a gaban idansa baka yi laifi ba wa zalika ja'iz wace wannan halal ne ta bangaren ruwaya ka sai wannan da'ifi ne ko wannan makaryaci ne ko kuma wannan shaidar fasiki ne misali dan giya ne ko dan tata ne ko barawo ne wannan ja'izun halal ne bi ijma'il muslimina da ijma'in dukkan musulmi babu sabani bal kai ba ma wai ja'iz ba wajibun yana zama wajibi saboda abu ne da ya shafi hadisi manzo Allah tana da maganar ruwaya a ruwatu marawaita in kasancewa makaryaci ne goya da wani illa baka faɗa ba wanda bai san shi ba ka ga zai karɓa hadisi a wajensa a matsayin adali hadisi ingantacce kuma ka jawo barna a cikin addinin musulunci to a nan kam ya zama wajibi ka bayyana matsayin wannan mai ruwaya in ka san yana da wani aibi hakan nan wajen ba da shaida in ka san wannan shaidar yana da aibi wajibi ne ka bayyana don kar a ɗau haƙƙin wani abu a wani a dalilin shaidar fasiki wannan ha daga cikin fuskokin da wannan yake halatta eh ai na faɗa bal wajibul lil hajat na faɗa wajibi ne idan buƙatar hakan ta taso wannan ha yana daga cikin fuskokin da ya halatta al mushawara bangaren neman shawara fi musaharatin cikin surukun fi musaharati insani cikin yin surukunta da wani mutum wani ne ya zo yana neman aure a wajen ka yana neman auren yarka kai kuma baka san halayensa ba to babu laifin in ka ga wani wanda ya san shi ka ce yawwa wani da Allah zo ina neman ka akwai wane wane ya zo neman aure a gidana amma ni ban san shi ba ban san halayensa ba amma an ce abokinka ne ko an ce anguwarku ɗaya ko garinku ɗaya ko lumfar kasuwar kuɗi ko wajen aikin kuɗi da Allah ne halayensa to wannan kai da aka nemi shawara a wajen ka wajibi ka fito ka faɗi gaskiya duk abin da ka san yana in yana neman mata ka ce tak wannan ai yana neman mata in ɗan giya ne ka ce mashayin giya ne in ka bashi yar ka duk zai sai da kayan aiki ya sha giya in ɗan tata ne ma ka ce in ka bashi zai sai da kayan da zai yi tata duk abin da ka sani mara kyau wajibi ne ka fito ka faɗa inda ai ba kai ka kai kanka gulma ba kiranka aka yi aka nemi shawararka akan surukunta duk abin da ka sani na aiki ka fito ka gaya mu gaskiya in ka rufe to ka haɗe to ka ci amana kuma Allah sai ya muku hisabi a ran sashi alƙiyam au musharakati ko kuma za a yi tarayya da shi cikin wata harka ta dukiya za su haɗa group shi ne musharaka sharika shi ne kamfani a sharikatu musharaka shi ne ka kawo wancan ya kawo ku haɗa ku juya ku samu riba to amma shi bai san halin wancan ɗin ba ya haɗa harka da shi kare zai ya cuce shi bai sani to abin da ka sani game da wannan da aka nemi shawararka ka fito ka faɗi gaskiya au ida'i ko kuma ajiyarsa zai bashi zan yi tafiya ina da dukiya ina so zan ba wani ajiya yaya halin wani abin da ka sani ka fito ka faɗa in yana cin amana ka faɗa kai an taɓa bashi ajiya ba aka zo yayi rundu yace ba a bashi in kuma salihi ne bawan Allah ne ka fito ka faɗa aw mu'amalati ko kuma wata mu'amala za a yi da shi gairi zalika wanda ba ta surukuntar ba ba ta musharaka ba ba ta ajiyar ba aw mujawarati ko makotaka da shi za a yi an kawo min tallar gida a anguwa kaza kuma na je na duba gidan ya mun mun fara ciniki amma na ga wani da wani su ne makotan gidan yaya halaye su kasan manzo Allah ya ce aljaru qabla jari ka fara yin makoci kafin gida in za ka sai gida to su waye makotanka mutanen kirki ne wanda za ka zama da su lafiya ba za su cutar da kai su cutar da iyalinka ba ba za su ɓata ma tarbiyyar 'ya'ya ba abin da za ka fara duba ba kyan gida da kyan anguwa da alfahari gidan miliyan kaza ko anguwa kaza GRA ko kaza na ba wannan ba su waye makotan gida to idan mutum ya zo neman shawararka akan zai yi makotaka da wani an kawo masa sallar gida yana so ya saya amma ya ga wani ne makwacin gida shi kuma bai san shi ba bai san halayensa ba to ka fito ka gaya masa gaskiya in salihi ne ka gaya masa mutumin kirki ne in fasiki ne ka fito ka gaya masa gaskiya in ka ɓoye masa ne kuka to ka haɗince shi kuma Allah zai muku hisabi a nan ma ne yace wai dubu alal mushawari yana wajaba akan wanda aka nemi shawara a wajensa shine al-mushawar al-mushawiri mai neman shawara da kisirar ismu fa'il al-mushawar wanda aka nemi shawara ismu maf'ul akwai al-mushawiru akwai al-mushawaru al-mushawiru mai neman shawara ismu fa'il al-mushawar wanda ake neman shawara a wajensa to yana wajaba akan wanda aka nemi shawararsa Allah yi ku fiye halin kar ya koye halin wannan mutum abokin surukuntar ne ko abokin musharaka ne ko wata mu'amala ko kuma makotakan ne duk abin da aka nemi shawara ka game da wannan mutum ka fito ka faɗi gaskiya bal ya zukuru musawiya ya ambaci almasawiya ko miyagun halaye allaki fihi amma wanda suke tare da wannan mutumin da aka nemi shawarar sa ka gane ai mutumin da aka zambe ka game da shi yana da wasu mugayen halaye su ne almasawiya to ya fito ya faɗa amma kare masa tsarin allatifi halayen da suke tare da shi shi zai faɗa bi niyyatin nasiha kuma da niyyar nasiha in ka ba shi yar kafa to ga halaye karshe zaman nasu ga yanda zai zama kaga wannan da niyyar nasiha ne ko in ka ba wa na kudin ka zai je ya tuya muku bisharaka to karshen ta fa zai cinye ma kuɗi dan ya cinye wa wane da wane ma kaga wannan ka ga masa ne da niyyar nasiha wannan na aya daga fuskokin da yake wajaba ko yake halatta idza ra'a mutafaqihan idan ya ga mai neman sanin fiqh dalibi kenan aka ce alfaqihu shine malami masanin fiqh almutafaqihu mai neman sanin fiqh kamar almuallimu da almuta'allim aka ce almuallimu malami mai ilmantarwa almuta'allimu talibi mai neman ilimi mai neman sani to haka nan alfaqihu da almutafaqih to idan musulmi ya ga dan uwansa musulmi mutafaqih ne neman ilimin addini ya ganshi ya taraddadu yana kai kawo ila mubtadi zuwa wani malami dan bid'a aw fasikin ko da wani malami amma fasiki ya akudu anhu ilma yana kalban ilimi a wajen dan bid'an nan ko fasikin nan wa kafa kuma ya ji tsoro an ya tabbarar mutafakihu bi zalika wannan ne neman fikihu zai iya cutuwa da bid'ar wannan malamin ko fasikancin wannan malamin za ta yi tasiri a kansa ya koya masa bid'an nan ko ya koya masa fasikancin nan yana jin tsoron kan ɗalibin nan ya cutu da wannan fasikancin ko bid'ar to fa alaihi nasihatuhu bi bayani hadisi wajibi ne a kan shi wannan ɗan uwa musulmi da ya ga ɗalibin nan ya masa nasiha da bayanin halin wannan malamin. Kace yanzu wajen wanda kake zuwa ɗaukar karatu, to wannan nan fa yana da halaye kaza da kaza da kaza bi sharti amma da sharadin fa an ya qasidan nasihata shi ne ba da shawarar yayi da nufin nasiha ba nufin ya tona wa malamin asiri ko ya ɓata malamin ko kuma ya hana wannan kawai zuwa wajen karatu ya zama niyyarsa a zuciyarsa da nufin nasiha ne ga wannan ɗalibi to wa hada mimma yazlatu fi to amma wannan fa yana daga abin da mutum yake yin kuskure a cikin sa shine galabi sai kai kakazaban kabu da kyau wa qad yahmilu al-mutakallima al-mutakallim ko mutakallima yawa to na to na ku yafi mimma yukulazu ba ya galazu shi al-mushawiru kenan yukulazu kuma lil majhul wa hada mimma yukulazu fi eh a wata nuska ba yanzu malai ya karanta mana amma duka zai fita in ka ce ya galazu fi shi mai ba da shawara abin da a ya galazu ko ya galazu oh zajin ne ba da'un ba to a taimaka min da fensa ya kamata na gyara na yi zato an iya wasalin ne dukkan ku zabi ne shi kenan waha za a to akwai dugu a kan to amma a sa dugun da ya ji waha an kasa ya galabu daga algaladu to kai ma ka galadi ne to ni dai na sa kuma ɗan zai bi wa haza min ma yukulabu fi wani amma idan aka sa ka to dole ya zama ya udin ta zama ban ma yukulabu ka gane ai in kuma ɗawun ne to ya galatu to wa haza min ma yukulabu fi yana daga abin da ake kaurarawa a cikinsa na hani in an zo ɗin ka yi nasiha mai kaushi ka kaurara harshe saboda abu ne da yake da matsala zai iya jawo mutum ya zama fasiki ko ya zama dan bid'a a dalilin karatun da yake dauka a wajen wannan mutum wa qad yahmilu al-mutakallimu ko mutakallima shi ma mu ne to ya zama fa'ili da la yahmilu wa qad ko ni ma na mutakallima ne in kace wa qad yahmilu al-mutakallimu bi zalika al-hasad wa qad da yawa al-mutakallimu mai yin zancen nan alhasadu hasada ya hamilu za ta iya ɗaukarsa bi zalika da wannan abin da yake fada ya zama almutakallimu shine fa'ilin ya hamilu in ka ce wa qad ya hamilu almutakallima bi zalika alhasadu almutakallima zai man mabuli ne muqaddam alhasadu shine fa'ili muakkad wa qad kadan ma ko da yawa alhasadu hasada ya hamilu mutakallima za ta iya ɗaukar mai yin zancen da zalika da wannan annan kuma fatahar ta fi ba da fasaha ita ce makuli da aka gabatar da shi wanda kuma fa'ili ne aka jinkirta alhasabu shine fa'ilin ya hamilu ka gane ai amma asalin wannan sabani ya samo ne mutum daga yagalazu ko yugulazu daga can da duk wanda ya ce maka yagalazu to zai ce maka me almutakallima in ya galatu ne ya ce maka almutakallima idan yukulatu ne ya ce maka almutakallimu ko yawwa asali daga wancan farkon ya galatu ko yukulatu aka sado abu kuma in ka ce ya galatu to za ka ce wa qad yahmilu mutakallima bi zalika alhasad in ka ce mimma yukulatu fihi to za ka ce qad yahmilu mutakallimu bi zalika alhasad ko alhasada eh alhasada ko wato canji aka samu a'a wanda yake yukulatu zai ce alhasada wanda yake yaglatu zai ce buta kallima yake hasad kuma kowanne ya fita kowa ya bar nasa duska ce ta zama daban-daban inda ruwaya ce dama daban-daban rubutu ne wanda ya zo a nuska daban-daban wa haza mimma yukulatu fihi ya daga abin da ake kaurarawa a cikinsa وقد يهمل المتكلم بذلك الحسد da yawa hasada za ta ɗauki wanda yake yin zance da zalika da wannan abun wataƙila don wancan malamin ya fi shi ilimi ko ya fi shi yawan ɗalibai ko ya fi shi kuɗaɗen shigowa ko ya fi shi walwala sai ya masa hasada yake kokarin kore masa ɗalibai wanda watakila abin da yake tuhumarsa da shi din kazafi yake masa ba fasikin bane ba bid'ar bane ko kuma a'a bil hasili shi ne bai fahimci aqidarsa ko matakiyarsa da yake ganin abin da yake kai bid'a ne alhali kuma shi ma ahli sunna ne kamar shi yawa akan samu wannan a ce wani ɗan bid'a an ka bincika kuma ba bid'ar yake in ma bid'a ce muhsana ce kai ma kana da irin ta haka bid'a wanda duk in an tashi da ma'aunin ɗaya ake auna su in an haramta wancan kai ma taka za a iya haramta ta to saboda hasada sai kake ce masa dan bid'a ko fasiki to dole ne a yi taka tsantsan wa yulabbasu shaytanu alai kuma shaytan zai iya likitar likitarwa gare shi zalika wannan abin da yake zato shaytan ne zai likitar da shi ga kamar haka ne kuma ba haka bane nan eh to duka dai daga wancan yulabbasu ko yaglabu ne wa yulabbisu ne ash-shaytanu shaytan zai iya likitarwa gare shi ko cuɗanyawa wala wala talbisul haka al-ilbas din cuɗanya al'amura mabambanta wa yukayyalu ilai zai dinga kamanta masa a zuciya annahu nasihatu yana ga shi ai nasiha yake yi wayal falli ya tafaddan li zalika lalle duk mai yin nasiha ya lura da wannan wannan tambihi da yayi kare ya ga hasala ta shigo in zai wa ɗalibi da sai yayi masa dan Allah da ikilasi kar ya ga hasala ta shigo kar ya bar shaidan ya shiga zuciyarsa ya kamanta masa nasiha yake a ce a babu guda kuma hasala ko ba nasiha ba lalle ne mai yin wannan ya lura da wannan kare ci mutuncin malami ba tare da haƙƙin malami wannan hada da cikin fuskokin an ya kuna lahu wilaya ya kasance yana da wani mukami a gwamnati sawa'un ciyaman ne na local government gwamna ba ana ta masa waji ba wali yobe misali gwamnan yobe misali nake yi ko wali borno ko wali kano a haka ake faɗa da larabci ko to wilaya shine sunan kujerar ne ta gwamna ya kasance yana rike da mukami na wali wato gwamna la ya umu biha amma baya tsayuwa da wannan kujera tasa ala wajiya akan fuskar da ta dace da ita bai rike mukamin gwamna da aka zaɓe shi ala wajiya akan fuskar da ta dace ka gane ai yana wasa da kujerarsa ta gwamna yana ficewa ya ba jihar ya tafi yawonsa ba zai dawo ba sai ƙarshen wata in giran ya zo in aka zo aka yi kasafi aka ware in ya tsallake sai wani wata ka gane ai duka ana samu shine america shine london shine abuja ba ruwansa da jihar da talakawan jihar in ma bi Allah ya kuna salihan laha ko dai saboda dalilin dama can bai cancanci kujerar ba ka gane ai kalfa kalfa aka yi wa talakawa aka ƙaƙaba musu shi ba su suka zaɓe su tun a firamare election aka zo dana election ya ci zaɓe ba ƙaƙaba musu shi aka yi dole ya zama ɗan takara aka ɗora musu shi dole ba su suka zaɓa ba dama bai cancanci kujerar ba wa'in ma ko kuma a'a yana da ƙwarewa ya iya aikin zaɓensa aka yi amma kuma bai an ya kuna fasikan sai zama fasiki yana da ilimi da fusaha da zai gudanar da kujerar amma sai zama fasiki ne sun banda neman mata ka gane ai da shaye-shaye da sauran ayyukan barna ba abin da yake au mutagaffalan ko kuma mai yin rukun sakainar kashi au mugaffalan mai rafkana ga barin mukamin da aka bashi shi ne rukun sa kainar kafi mugafalan ya rafkana bai damu da kula da wannan haƙƙi da aka ɗora masa na kujerar gwamna ba wannan hawa zalika da makamancin wannan to fa ya dubu zikiru zalika a nan wajibi ne mutum da yake da iko ya kai ƙarar wannan liman lahu alaihi wilayatul amma ga wanda yake da shugabanci na gaba ɗaya shi da shugaban ƙasa shi ne da wilaya amma gwamna ka ai ya jihar ne in ciyama ne iya local government ɗinsa ne in kansula ne iya unguwarsa da duka wannan yana iya shiga tana aiki akan kansula tana aiki akan ciyaman tana aiki akan gwamna Kana aiki a kan ɗan majalisa na jiha da ɗan majalisa na tarayya da sanata da minista da mai ba wa gwamna shawara ko mai ba wa shugaban ƙasa shawara duk wannan duk da bukami ne da kuma yake wakiltar al'umma. To wajibi ne aka ga mutum ya sufantu da ɗayan abubuwan nan guda uku. Ko dai bai cancanci dama wannan kujera ba bayi da ilimi ko fasahar da zai gudanar da ita. Ko kuma fasiki ne ko kuma ya yi rukun zakai narkashi ga kujerar ko kuma a'a yana da wata illa wanda talakawa za su wahala a hannunsa. To wajibi ne wanda yake da iko ya je ya kai ƙararsa wajen shugaban ƙasa shi ne mallahu alaihi wilayatul amma wanda yake da iko na gaba ɗaya akan wannan gwamnati. Biyu dilahu na farko domin ya gusar da shi daga wannan kujerar a tuɗe shi. A tsige shi daga kan wannan kujerar ta ciyaman ko ɗan majalisa ko gwamna. ko minista walwaliya ya jibinta wa manya suluhu wanda yake dacewa da kujerar ya tuɗe wancan ya naɗa manya suluhu wanda yake dacewa au ko kuma in ba zai tuɗe shi ba saboda wata larura in ya tuɗe shi kuma ba zai samu wanda ya kai shi ba ya akwai wannan matsalar to yanzu in ka sauke gwamna wa za ka ɗora a doka ba mataimakin sanin zai hau ba ko in kuma tare aka tsige su rikon kwalya za ka bayar to wa za ka bayar za ka samu wanda yake shi in ka bashi zai yi fiye da abin da wancan yake yi in akwai kana da garanti to wajibi ka sauke shi kai shugaban ƙasa ka kawo manya suluhu wanda zai gyara au ko kuma idan an rasa wanda zai kamanta irin nasa to ya alamu zalika minu dan shugaban ƙasa ya san wannan barna minu daga wajen gwamnansa ko gwamna ya san wannan farla daga ciyaman ɗinsa. yu'amilahu domin ya yi mu'amala da shi bi mukuta ba hali da abin da ke hukunta halinsa wala ya bi tarrabi kar ya rutu da shi ka gane ai kar ya ruwa ce ai a jiha ta ana yunwa ko an yi ambaliyar ruwa muna neman gudunmawa daga federal government amma muna neman biliyan kaza alhali in an ba shi kawai da zai cike da bawa yan dirama da 'yan bangan siyasa da waye da waye ya ɗebi karuwa ya kai sun ya kyale malamai suna hamma suna kwana da yunwa to dole ne in ya zo ma da bukata tunda an sanar da kai ga irin halayensa to ka san yadda za ka yi shi in ya zo neman biliyan talatin to ka ba shi biliyan uku in ya matsa ka ce to da muka ba ka biliyan ka za ka sayi abinci a jihar ka ya aka yi muna jin ana kuka cewa abincin nan ba bai je ga bakin talakawa ba kaga bai kamata a maimaita irin kuɗin da aka bashi a baya ba ya karɓi kuɗi da niyyar ciyar da talakawan jiharsa amma kuma ba a shaida wanda ya ba wa abinci ba to idan ya zo maka ka ƙara masa kuɗi to ka san yadda za ka yi mu'amala da shi wajibi ne a kan shugaban ƙasa bi yu'amilahu bi muqtaba halihi domin ya mu'amalance shi da irin abin da halin da yake hukuntawa wala ya tarbi kar ya rubi da shi wa an ya sa'a kuma wajibi shugaban ƙasa ko gwamna an ƙara ciya ma aka kawo ya yi aiki iya ƙoƙarinsa fi an ya husahu ya kwaɗaitar da gwamnan nan nasa ko ciya matsin nan nasa ala istiƙamati a bisa ya daidaita fa akan hanya mai kyau ya daina neman mata ya daina ɗigon kuɗin jiha yana sharholiya auyen tabdila biyu ko kuma in ba zai daina ba ya canza wani da shi ya masa gargaɗi ya ce ka daidaita ka daina abin da kake yi in kuma ka ki to zan canja ka da wani wannan wajibi ne a shugaban kasa to wanda ya kai karar gwamna wajen shugaban kasa ko ya kai karar ciyaman wajen gwamna akan wannan to bai yi jiba ba kuma bai yi laifi bal ya yi ma abin da ya zama wajibi ya lokaci ne ba fito da agogo ba eh na sha ɗaya to to to to sai mu tsaya a alkami Allah ta mu gobe mu tashi alkhamis